يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare na talata wanda yake shine dare na 25 ga watan ramadan hijira 1446 wanda kuma ya daidai da 24 ga wata na uku miladiyar haihuwar annabi isa dan maryamu alaihi wassalatu wassalam 2025 a wannan masallaci na basa bakin sabon kwaltako a ningi kalamar hukumar ningi wanda za mu tashi aya ta arba'in da shida a cikin suratun nur muna da tambayoyi kadan
mata a wajen sallar magariba da isha'i za su bayyana karatu ne ko kuma
imana ba hadisi ya ce kuma hadisi ingantacce manzo Allah ce sallu kamar aitumuni usalli ba ku yi sallah kamar yadda kuka ina yin sallah babu wani bambanci sai inda nasi ya bambanta kuma na yi wannan bayanin kwanakin baya cewa za ta yi kama kamar yadda namiji zai yi za ta yi karatu na fatiha da sura yadda za ta ji da kanta amma ba kamar yadda matan mu suke a yanzu ba yanzu ba sa karatun sallah aka sanu su sai ga mace ta yi kuma wai an ce mai sawa an ce ta goyi a ina aka ce ke a zuciya an gane ko ki bayyana yadda za ki ji da kanki alalakalla wanda yake kusa da ke san kina karatu amma sai ta kabara sai ta gum in kai magana sai ta ce wai ai ta kai aya boye wai ce aya boye ba inda hadisi na manzo Allah ya ce mace za ta boye karatun ta a sallah yadda namiji sai haka za ta kawai za ka ji da kan za ta ji da kanta bakin gurgudu sai gurin da shari'a ta bambanta kamar da na kawo muku misali kwanakin baya cewa mace ba za ta yi limanci ba ta shige gaba ko sai dai ta tsaya a tsakiyar sahu sannan kuma abu na biyu idan an waye gari tana bin liman in yayi kuskure namiji ya ce subhanallah ita kuma ta yi tafi da cikin hannunta ko da bayan hannunta an gane to in ba ire-iren waɗannan ba ba wani bambanci na yi bayani na a baya Allah sa mun gane
shin da mutum ya fita masallaci sallar fa'aji da ya yi a gida wane ne fa'aji a falalat zuwan ya fi saboda shi in ka zo don aiko ba komai ka raya wata sunna kuma za ka fi samun tashiji da a cikin sallar taka fiye da in kai kadai ne a gida ƙwarai daga za ga malama sun yi magana da yawa akan mahimmancin tahajjudin da ko mahimmancin halattar masallaci a yi ta inda kai Allah da ya sauke
ne tambaya daga yana cewa ina matsayin azumin mutumin da aka yi masa
a dai allura ba ta abinci ba ce ba ai ba matsala drip din dai ba na abinci ba ne ba kuma allura ba ta abinci ba ce ba ba wani damuwa ciki illa a ce ma na drip na abinci ne ko allura ta abinci an gane?
kuma ya yana cewa an ce idan mutum ya ciyar da mai azumi yana da lada daidai da mai azumi in ji manzan Allah ba?
ba tare da kunyi masa ko sosai kuwa to idan na ciyar da wanda baya azumi amma dai a watan azumi ya yi daidai
ai ba da ma ta kai yana da lada irin wancan shi ne amma ya daidai mana ya daidai da ladan mai azumi a bai daidai da ladan mai azumi ba ya za a yi dai ya yi daidai da ladanci da mai azumi to kenan babu wani bambanci ko a ci da mai azumi daban da kuma ci da wanda ba azumi ba yake daban ko da da azumin ne amma ba ci da shi kai sha ruwa da shi ba ai ta aka yi man a fatsara sa'iman ko duk wanda ya yi wa mai azumi buɗe baki bi mana duk wanda yayi wa mai azumi buɗe baki shi ma yana da lada irin ladan mai azumin saboda haka idan ka yi mutum biyar buɗe baki to da azumin ka guda ɗaya kana da azumi guda shida kenan in goma kai kana da sha ɗaya in ɗaya ka ciyar kana da biyu in an haɗa da naka an gane ko ai ba dan komai ba saboda falalar abin ne in ka ciyar ba mai azumi ba kana da lada sosai kuwa ai wa ma anfaqtum min nafaqatin ko ba wani abin da za ku ciyar ko kaka yake face akwai lada kuma Allah ya ce fa may ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dharratin sharran yara idan ya zama cewa alkhairi zaka ci da mutum kaga wannan yafi kwa zarra to zaka samu lada ko dabba ma ka ba ko kariya ka ba an gani balle kuma a waye gare ka hajjika anta mu'mini dan uwanka musulmi da lada amma sai dai wancan ladan na daban ne kamar ai kaga zakar da kai ce kaga in ka yi ta bayan an dawo daga idi kaga ai ta zama kenan kaga ba za a ce ai baka da lada ba ko kana da lada ko kuma layya ce sai ka yanka kafin liman ya yanka kaga sadakatun ka yi sadaka amma dai ba waccan din bace ba amma kana da ladanka amma baka samu falalar ma'ana wancan din ba Allah samu da shi da kashe kuma yana bara addu'a ne da shi da zuriyarsa gaba daya kuma duk muna bara addu'a Allah ya ba ku abin da kuke so ya ba mu baki daya ubangiji ya shige mana gaba a cikin lamarin mu na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون
Nam Allah ya ce, Laƙad arsalna ayatin mubayyinatin, ewa laƙad anzalna ayatin mubayyinatin, hakika mun saukar da ayoyi masu bayani na dokokinmu da kuma hukunce-hukuncenmu dalla-dalla. Wallahu ya hadi man ya sha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ya so zuwa tafarki madaidaici. wa ya na amanna billahi wa bin rasuli za su ke cewa sun yi imani da Allah kuma da manzansa wa ɗa'ana kuma za su taimin yi ɗa'a ga Allah ga manzo sun mai tawalla fariƙun minhum min ba'adi zalika sannan sai wani ɓangare daga cikinsu kuma sai ya juya baya yana maganganu saɓanin abin da ya faɗa Allah ce ma ula'ika bil mu'minina wa'annan ba mu'mine bane ba munafukai ne wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkuma bainahum idan wani sabani ya samu tsakanin su sai aka ce ku zo wajen Allah da manzansa li yahkuma bainahum dan ya musu hukunci idza fariqun minhum mu'ridun sai wani bangare daga cikin su yaki ya kauda kai ya ce shi ba za shi ba wa in ya wa in yakul lahumul haqqu amma idan a kes din a matsalar su suke da gaskiya ya tu ilaihi muzinin za su zo gurin manzon Allah suna masu da'a da biyayya saboda sun sai zai musu hukuncin abin da yake na gaskiya Allah ta fi qulubihim maradun shin akwai cutar munafinci ne a zakatansu amir tabu ko kuma sun yi ridda ko suna shakku am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasulahu wa rasulu suna tsoron kada Allah da manzansa ya zalunce su ne bal ulaika humuz zalimun Allah ya ce bal waɗannan su ne cikakkun azzalimai Allah ya sauke Allah ya ce laqad anzalna ayati mubayyinatin mun sauka da ayoyi masu bayanin komai daki daki filla filla shi yasa daga cikin hikima ta ubangiji yake buga misalai dan muke gane abubuwa wani ba zai fahimci wani abin ba girman lamarin ko girman matsala amma da an buga masa misali sai abin ya fito fili a gare shi to shi yasa duk ayoyin Allah bayyanannu ne ba wani abin da yake gumudi in kaga an samu rikici ko abu ya buya to ba Allah ya saukar da shi ko manzansa ba amma in dai daga Allah yake to babu wannan cakudar a ciki zaka ga shi yasa zaka yi mamaki wayansu dokoki da wayansu shari'u in ana faɗa ma sai ka ji abin a kwaɓe ba kamar irin naku ba yanzu da Allah in ka ji ana karanta bible ya zaka ji sai ka ji wani soki burutsu ka kasa gane mai ake karantawa sai ka ji in ma da hausa ake yi shi ba hausa ba shi ba yare ba shi ba larabci ba shi ba hebrew ba ka rasa menene ma ake karantawa baki daya amma qur'ani ko ba ka jin larabci in ana karanta ma kana jin daɗi kuma kana fahimta musamman aka samu ƙari'i mai murya mai kyau masanin kuma abin da Allah yake faɗa in ya zo gurin sauka zai ɗan sauka da muryarsa in ya zo gurin hawa zai dan hau da muryar shi wannan sai ka ji qur'anin duk da baka jin larabcin amma kana jin dadin abun to da Allah yanzu ana karanta maka bible haka haka ke jin bible sai ka rasa me ake faɗa ne ma a ciki shi yasa kake ganin kullun abin nasu kamar munafinci kaga mu yanzu musulmi da kirista da bayahude da kowa ma zai je ya sayi qur'ani ya dauki kayan sai tafi da shi ba kuma wanda zai bashi dokar sura kadai zaka karanta ta kaza banda sura kaza haka ne amma sufa bible ne haka za su tafi da shi kamar jakuna iya inda fada din nan ya bude iya nan za a karanta ba dadi ba kari shi yasa ga su da bible din amma ba san me yake cikin shi ba shi yasa ake kure su ga bible din a hannu amma ba san me yake dauka ba kalimari ya hamilu asbara haka Allah ya ce musu kamar jakuna ne jaki ne aka labta masa bukhari da muslim da tirmidhi da ibnu kasir sai ka da musu jaki ina da fatawa ya san me kake yi ne amma ga kayan ilimi a gadan bayan shi to haka wayannan suke an gani saboda haka ga bible din amma ba san me bible din yake faɗa ba saboda an kasa ba su damar su buɗa su karanta karatu mai yanci in za ku iya tuna ko a baya ai coci su suka dankwaɓe ci gaba da technology na duniya baki daya inda za ku karanta tarihi saboda suna ganin duk wani technology na zamani bai dace da wannan addinin nasu ba bayan kuma shirme ne mu musulunci gashi nan tafe ki da komai to duk ina ayoyi ne bayyanannu wanda ba za ka taba samun su a wani addini ba Allah ya ce wa yaquluna amanna billah wa bir rasuli wa ata'ana thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di zalika Allah ya ce za su ce cewa sun imani da Allah sun yi imani da manzo kuma sun ba Allah amma wani bangare daga cikinsu munafukai ne kamar yadda Allah yake faɗa mana a baya idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun karshe da har Allah subhanahu wata'ala yake ƙara tona musu asiri yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim suna faɗar abin da yake a baki amma a zuciyarsu ba haka bane ba za su zo su ce sun yi imani da Allah da manzon Allah kuma sun yi biyayya amma da sun koma kuma sai su juye baya Allah ce ma ulaika bil mu'minina duk wanda za a waye gari abin da yake faɗa aka san abin da yake zuciyarsa wannan shine munafinci wannan shine nifaqa an gane ko a samu rashin daidaiton zuciya da mai baki wannan kuma shine zandakanci amma duk wanda abin da yake zuciyarsa kuma shi yake faɗa to wannan shine yayi daidai ya dace addini ya kudirce gaskiya ya kudirce kuma ya fulcinta a baki ko ƙarya daman ya kudirce kuma ya furta ƙarya a baki an gane to ko da ƙarya ya kudirce a zuciya ya faɗe ta a baki to kaga wannan ba munafiki bane akan tsarin shi an gane idan kuma a musulunci ne ya ɓoye kafirci ya bayyana musulunci wannan shine munafiki Allah ka kiyashe mu shi yasa ake son ka zama ma'ana kai daya bai daya kai ba munafiki ba kai kuma ba ba mai shakku ba ka tsaya akan tafarki ma'ana guda daya shine Allah yake cewa Allah duk wanda ya shiryar da shi to shine ya shiryu ma'ana ya zuwa tafarki madaidaici Allah ce wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi amma inda za a waye gari a ce wata matsala ta faru a ce ku zo mu je gurin Allah da manzansa shi yasa wasu malamai suka ce dalilin sarka wannan aya kan bishir ne wani munafiki ne suka yi kusuma da wani bai yahude sai bai yahude ya ce ku zo mu ya ce zo mu je gurin manzon Allah sai ce a ba za mu je ba mun je gurin shi bayan zai mana hukunci da son zuciyarsa ne an gane ku amma da aka waye gari kuma shi ke da gaskiya shi yake cewa aje gurin manzan Allah ashe can din abin da yasa bai je gurin manzan Allah ba saboda ya san ba shi da gaskiya ba za a halatta masa ba za a ba shi gaskiya ba akan wannan kes din amma in ya san cewa shi yake da gaskiya to zai nemi aje gurin manzan Allah saboda ya san manzan Allah zai masa hukunci da abin da Allah ya ba shi umarni akai to shine Allah yake tawa idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum in an ce ku zo mu je gurin Allah da manzansa dan su hukunci tsakaninmu idza fariqun minhum muridun sai wani bangare yake shine ma'ana mai munafikan wa in yakul lahum haq wa in yakun lahum alhaq ko in kuma suna da gaskiya bi ma'ana sun tabbatar yanzu in za a yanke hukuncin su za a barin jayi ya tu ilaihi muzinin sai su zo gurin manzon Allah suna biyayya suna mai kaskantar da kawunan su me yasa saboda sun san suna da gaskiya za a musu hukunci akan abin da suke bukata to Allah yake cewa me yake faruwa akan su ne a fi qulubihim maradun akwai cutar munafinci a zuciyarsu ne ko ta kafirci amirtabu ko kuma suna shakku ne ba na bisiri da Allah subhanahu wataala ba amirtabu an amirtabu am ya khafuna an ya hifa Allahu alaihim wa rasuluhu ko suna tsoron kada Allah ya zalunce su da manzansa suna ganin Allah zai zalunce su ne zai musu ba daidai ba Allah ce bal ulaika humuz zalimun wayannan kawai azzalimai ne wannan amma wani irin zalunci zalunci na gaskiya tunda akwai kufurun duna kufurin akwai nifaqun duna nifaqun akwai zulmun duna zulmi asalin in an ce ma'ana zalunci wannan zalunci ne wannan kafirci ne wannan munafinci ne akwai zaluncin da yake ma'ana shirka na aikin kafirci game da Allah subhanahu wataala yayi bayani an gane ko sannan kuma akwai ake zalunci ne a ma'anar da kowa ya sani akwai munafinci wanda munafincin kafirci ne akwai munafincin kuma wanda ma'anar da kafa sani ta yau da gobe haka ma kafircin za a ce wannan aikin kafirai ne ai amma ba lallai shi ya zama kafirin a lokacin ba an gane ku amma ya aikin menene kafirai ya yi aikin mushrikai ya yi aikin munafukai ya yi aikin azzalimai an gane amma ba lalle ya zama ma'ana azzalimi wancan na shirka ba ba lalle ya zama kafiri wancan na wuta ba ba lalle kuma lalle munafiki irin wancan ma'ana dan wuta ba a lalle zama ya yi aikin su matukar bai halatta abin ba ko kuma bai yi abin da yake kafircin bane ba ba za a ce mai kafiri kai tsaye ba sai dai a ce ya yi aiki irin na kafirai an gane ba shi za ga manzo Allah idan wani sahabi wani abu kamar da Abu Dharr ya faɗa wani ko ta kalma sai ya ce innaka imru'un fika jahiliya ba kai mutum ne akwai jahiliya tare da kai amma ba wai shi jahilin bane ba ko to wannan shine to shine Allah yake faɗa yake ta suna tsoron Allah ba zai musu adalci da manzansa ba wayannan ba mu'mine bane ba Allah ka kiyashe mu Allah ce innama innama innama kana qawlal mu'minina idza du'u إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون to kaga shi yasa Allah yake faɗa wata aya cewa fala la yu'minuna bika ko فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما شيسا عندك مؤمنين da abin da aka ce maka wannan Allah ya yi hukunci akan kaza ko manzon shi to baka da ja dole ka yadda kuma ka sa nutsuwa a cikin zuciyarka ba wai kawai ka yadda da baki ba ka yadda da baki kuma zuciyarka ta kwanta maka da abin amma dan ka faɗa da baci amma ba ka da nutsuwa abin a cikin zuciyarka to baka imani ba shi yasa Allah ya ce ba za su taɓa imani ba har sai suna hukunta Allah manzon Allah a cikin lamarinsu duk inda kuka yi rikici sai a je a tambaya fasalul ulama ku tambayi malamai me Allah da manzon ya suka ce akan hukuncin masala iri kaza to in an yi hukuncin ko ya ma daɗi ko bai maka daɗi ba ya ma daɗi kuma ka sami inshirahu sadar a zuciyarka amma muddin Allah zai hukunci ko manzon shi amma kana jin kaikayi abin bai kwanta maka ba to baka da imani cikakken imani to Allah ya sauke to shine Allah yake cewa inna ma kana ya inna ma kana qaulul mu'minina haqiqa maganar mu'minai na kirki na kwarai idza du'u ila Allah wa rasulihi su dabi'asu da halin su in an kira su zuwa ga Allah ga manzo li yahkuma bainahum dan ya musu hukunci an ya qulu sami'na in an yi hukunci za su ce mana min ji wa ta'ana kuma mun bi kaga sabanin munafikai ko su mai za su ce mana sun ji kuma sun bi to Allah ce ula'ika ula'ika humul muflihun wayannan su ne ma'ana masu babban rabo can kaga kuma Allah ya ce ula'ika humul zalimun wayancan su ne ma'ana azzalimai kenan wanda ya kauda kai ga barin sunnar manzon Allah shine azzalimi wanda kuma yarin kuma sunnar manzon Allah shine mai samu babban rabo to Allah ka ba mu babban rabo shi yasa duk abin da dan adam zai yi to ya nemi daidai a ciki kar ka yadda dan kana fahimtar kaza kaza ne kai hukunci da kanka a'a shi yasa malam abdurrahman mai akhdar yake cewa wa yasalul ulama ya tambayi malamai ko kuma ya koyi da malaman da suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya maka ishkali ya shiga maka duhu to kake tambaya muddin zaka ke tambaya ba zaka zauna da jahilci ba shi yasa manzon Allah ya faɗa wa'ancan yace alaysa shifaul i su'al ashe ba ciwon jahilci me maganin jahilci tambaya to Allah ka samu dace ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون to kun gane ko to ashe kenan kaga yadda da hukuncin Allah da manzansa wannan shine biyayya ga Allah ga manzansa an gane shi yasa Allah ce wa man yuti illaha kun gane duk wanda ya bi Allah wa rasulahu kuma ya bi manzan Allah kenan a duk duniya ba wanda za ka kibi ka zau da matsala idan ba manzan Allah ba ba inda Allah ya ce abu wani in ba manzan Allah ba an gane ku kowa gwargwadon alaƙarka da shi gwargwadon kaulin alaƙarka da shi gwargwadon kaulin alaƙarsa da manzan Allah ina ba ta fahimci abin da kyawu iya binsa da maganar manzo Allah iya kimarsa da kuma darajarsa kenan a gurinka iya rashin rikwar maganar manzo Allah iya rashin matsayinsa kenan a gurinka ina fata an fahimci abin da kyawu kenan wane ne aka ce abi wane ne aka ce aiwa da'a da'a makantacciyar da'a shine manzon Allah amma duk duniyan nan ba wanda aka yi daka mai da'a makauniya an ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam imam malik allah ya ƙara masa yadda imamu darul hijira yana karatu a cikin masallacin manzan allah ga shi ga kabarin manzan allah ya ce kullu insan yi ukhadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadal qabr ya ce ku sani kowane mutum yana yin magana a ɗauki ta ɗauka a watsar ta watsarwa sai ma'abocin wannan kabari shine waye to in ku a cikin waɗannan malaman mazhabi guda hudu idan baka ce Imam Malik ya fi ya fi su ba to kuma za ka waye gare a ce an fi shi ba ko ba haka bane ba saboda tsananin san manzon Allah da yake yi tsananin san manzon Allah da yake Imam Malik baya sa takalmi in zai tafi a garin Madina saboda kwarjini yana ga kasar da ma aka binne manzon Allah bai kamata ya taka takalmi ba kuma in tafiya yake in ka tambaye shi hadisin manzon Allah sai ya zauna an ce sai ya yi wanka ya sa turare tukunna ya zauna sannan ya baka amsa duk me yake nuna wannan kaddara maganar manzon Allah to amma ko shi yace yakan iya magana a dauki ta daukar tashi a batta bari sai manzon Allah to idan an wayi gari duk ma'ana sahabban manzon Allah in magana ta karo da maganar manzon Allah ta wa za a dauka eh ta manzon Allah ba ta sahabban manzon Allah in maganar tabi'ai da atba'u ta ci karo da maganar sahabbai ta wa za a ɗauka ta sahabbai don su ne gaba da su haka ne idan maliku da shafi'i da abu hanifa da ahmad bin hanbal allah ya kara masa yadda baki daya idan sun yi fatawa ko sun nuna ga fahimta su da hadisi ko aya sai wani malami wanda ba su ya faɗa ba kaga dole nawa zamulin jayar nasu don su ne gaba da wa'ancan sun fice shi lokacin manzon allah ina fata fahimci abin da kyawu to amma ko su dukkanin su baki daya suke cewa haramun ne ka ba da fatawa da fatawa irin fatawarsu sai ka san me hujjar su suka ce in sun ba da fatawa in ta ci karo da abin da manzon Allah ya faɗa suka ce ko suna raye ko suna mace sun bar maganar su sun koma kan maganar manzon Allah shi yasa shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alai ya yi littafi sunkutukun an gane ko ya kira shi da suna mana rafa'ul malam an a'immatul alam bi ma'ana ɗauke zargi ga shugabanni manya-manya za ka ga wani lokacin ga hadisi amma sai ka da wata mazhaba ta yi fatawa aka san hadisin ba wai dan musu sani bane ba an gane ko ta yi hadisin bai inganta a gurin su ba ko kuma ta yi wa hadisin ba su banci wannan matsalar ba to amma kai yanzu sai ka zo ka ci a'a kai dole bayan ga haɓin da hadisi ya ce kwaro-kwaro sai ka ci a'a kai ai maza ba kaza kake bi bayan shi mai wannan maza ba ya ce in ya ba da fatawa ta ci karo da hadisin manzan Allah ka watsar da maganarsa ka kama maganar manzan Allah dan manzan Allah aka ce ka bi kai da'a a gare shi ba haka bane ba sai a ce wa mutum bai kai matsayin karanta hadisi aiki da shi ba to sai ka mutu wani lokaci dama ana kai wani matsayi a jin maganar manzan Allah ne ai ba a kaiwa abu huraira kun ga ya fi kowa yawan ruwayar hadisin manzan Allah dan shi ne ya shimfiɗa mayafinsa da manzan da ya kai kuka gurin manzan Allah cewa ya annabin Allah kakan yi magana sai na manta wata daga baya sai manzan Allah ce shimfiɗa mayafinka ya shimfiɗa aka gama duk abin da za a gama baki daya manzan Allah ce ɗauki ka sa kayanka daga yau ba za ka sake mantawa ba amma duk wannan yawan ruwaya hadisin nashi sai gashi wata ran yaje ya dawo daga tafiya daga ina kake ko yaje ziyara dutsen duri sina sai ce ba baka umarni baka san manzo Allah ya ce ya faɗa la yashuddu rihal ba illa ila salatati masajid manzo Allah ya ce ai ya ce ai manzo Allah ya faɗa baya halatta mutun ya niki guzuri dan ziyarar wani guri a duran duniya baki daya in ba guri uku ba ko dai masallacin manzon Allah ko kuma Ka'aba ko kuma Baitul Muqaddis nan kadai ne yanzu ya halatta kai guzuri dan ziyara masallacin manzon Allah ko dan ziyara Ka'aba ko dan ziyara Baitul Muqaddis kaga Abu Hurairah ne duk yawan hadisin sa amma ga hadisi bai sani ba to amma sai ga mutum wai an ce masa ga hadisin manzon Allah sai ya ce ai shi ga maza ba kaza yake kuma inda zaka tambaye shi a Afirka nan mazhabi wajen uku ne akwai maliki akwai magrib akwai tawazahar wacce kake bi bai ma sani ba kenan kawai abinda ake so da kai abinda ya tabbata ga manzon Allah su kansu waɗannan magabatan ai akan hadisi suka yi himma akai in ka dauko risala baki daya ai zaka ga duk duk wanda ya san hadisin manzon Allah in kana karanta risala zaka ke shinshina kanshin hadisi a ciki in kana karanta iziya zaka ke shinshina kanshin hadisi a ciki ba haka bane ba to har kullun a hada hannunka da manzon Allah shine ka tsira duk wanda zaka kama in ba manzon Allah ba ka kama kafa wala Allah ya mana gamdakatar to shine Allah yake yake faɗa a nan gurin wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya bi Allah da manzansa wa yakshallaha kuma yake tsoron Allah wa yattaqi kuma yake neman kariya ga barin azabar Allah ba ulaika humul faizun wayannan sune masu babban rabo a lahira baki daya kenan duk wanda baya bin Allah baya bin manzan Allah ba kuma ya tsoron Allah to wannan tababbe ne Allah ka kiyashe mu na وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين نعم الله ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim suka rantse da Allah iya rantsuwa cewa la in amartahum in dai har ka umarce su ya rasulullah la yakhrujunna la tabbas za su fita wallahi za su fita kul ka faɗa musu la tuqsimu a'a ba ma bukatar wata rantsoku da'atun ma'rufa kawai ku yi da'a a aikace da kuma magana a baki Allah ce inna Allah khabirun bima ta'malun Allah masani ne mai ba da labari abin da yake zukatanku da abin da kuke aikatawa kul ka faɗa musu ya muhammad atiullaha ku bi allah wa atiu awa ar-rasula ku bi manzon allah fa in tawallaw in kuka juya baya fa inna ma alaihi ma ummila shi abin da yake kan shi abin da aka dora masa na isar da sako ya isar wa alaikum ma ummiltum kuma kuma abin da ya dora muku na sakon kuma kun dauka wa in tudihu in har kuka mai da'a ta ta dukun shirya in kun bi shi wa ma alar rasul illa balagul mubin ba abin da yake kan manzo illa isarwa lasta alaihim bi musaitir kai ba mai daukar bulala bane kace dole sai sun haulayi kawai mai aikinka wa'azi kuma kayi faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ka samu dace to wannan duk dabi'un munafikai ne za su lantse kaza kaza ba rantsor ake bukata ba ku yi aiki a aikace shi yasa laysa al-iman bi tamanni al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal wai imani ba shi mane buri ko magana fatan baki a imani shine ma waqara fil qalbi abin da zuciya ya kwanta a zuciya kuma ma'ana gaba da baki suka tabbatar shi yasa mai risala yake cewa imani baya yiwa ko ma'ana aqdun bil lisani udri ne a zuci sannan kuma fulawa fultawa ce a baki sannan kuma aiki ne da gabbai so da ka dole sai an samu wayannan rukunai guda uku a samu kulli a zuci itiqadi fil qalb sannan kuma a samu menene fulici da baki sannan kuma a samu aiki a aikace in aka samu ɗayan ukun nan babu to bai zama musulunci na gaskiya ba an gane shi yasa ba abin da ake nema a gurin ka shine ya zama na cewa ka kudurce gaskiya da san Allah da manzansa a zuciyarka kuma ka furta san Allah da manzansa a zuciyarka sannan kuma ga aiki a zuciyarka yasa kaga wancan hadisin manzo Allah ya ce inna la yanzuru ila suwarikum ko wala ila ajsamikum la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila me qulubikum dukatun shi yasa kuskure ne sai kai mutum magana cewa kaza sai ce maka ai a takawa hahuna ai tsoron Allah yana zuci a a ƙarya ne ba a zuci kadai yake ba manzo Allah bai fi kowa tsoron Allah ba amma me yasa ya tafi fagen daga har aka ji masa launi inda wannan inda kawai fadar imani a baki ya wadatar sai manzo Allah ya shimfide wasu a gida sai ya tura sahabbai amma kaga imani yana haduwa da menene da aiki saboda haka in an maka nasiha sai ka ce ai tsoron Allah a zuciya ke ƙarya ne ba a zuciya kaɗai ba a zuciya ke da aiki da gabbai an gane ku in ka imani dole wa'annan gabban ka su nuna kowa ba shi da shakku manzan Allah shi ne shugaban masu imani amma manzan Allah ya zauna manzan Allah shi ne yaƙi manzan Allah shi ne aikin gayya manzan Allah shi ne dubiya manzan Allah shi ne jinaza duk manzan Allah shi ne kasuwa shi ne hidimar gidansa shi ne sulhu shi ne raba gaddama shi ne raba rigima kenan kaga ashe imani yana tabbatuwa ne da aiki al'imanu ya zidu bi ziyadatul amali wa yanqus bi naqsihi imani yana karuwa da karuwar aiki yana kuma raguwa da raguwar aikin imani shi yasa sahabbai suke kiran junan su lokacin mana ta'alau nu'minu sa'atan zo mu dan kara imani na wasu awoyi bi mana mai tintintini a wani izina na ubangiji subhanahu wataala ko mu karanta qur'ani ko mu karanta sunnan manzon Allah ashe kaga imani na karuwa da karuwar aiki yana kuma raguwa da raguwar aiki so da haka in mutum yace yana da imani to a gani a aikace haka manzon Allah yayi ka kalli yadda manzon Allah yayi hijira irin hanyoyin da ya tabi suka buya a kogo suka kama hanya duka in ba dan imanin ba da aiki da imanin haka zai faru kuma duk abin da manzon Allah ya ce sahabbai ku sai yafi kowa yi Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi ingantacce da Muslim wata rana cikin dare a ƙwariyar Madina sai aka ji wata ƙara ta firgita kowa hankalin kowa tashi sahabbai suka fito aka rankada wajen aka rankata wajen inda ƙara nan ta fito sun doshi gun sai ga manzon Allah ya dace ku je ku kwanta an gaba ba komai ba shugabancin kenan ba ba aikin bane wannan in ba aikin ba in ba aikin za haka ai da sai ya kwanta a gida ko amma kafin sahabai su fito su daura damarar yaki manzon Allah ya je gurin karar ya ga abin da ya faru har ya dawo sun ci karo da manzon Allah hanya ya ce ku koma ku bacci an gama kaga me ya kawo wannan aiki kenan kaga dole imani yana tabbatuwa da menene aiki to shine Allah yake faɗa mana a nan gurin to Allah yake cewa Allah subhanahu wataala yake cewa ku bi Allah ku bi manzansa in kuka juya baya fa inna ma alaihi ma hummila shi abinda Allah ya dora masa na da'awa da isar da sako ya isar ko kun juya baya bai cuci manzon Allah ba kun gane me abin da aya take nufi bi ma'ana tunda Allah ya ce ku bi Allah ku bi manzansa fa in tawallau in kun juya baya kun ki bin Allah da manzansa fa inna ma alaihi ma ummila shi fa abin da aka dora masa ya dauka me shi sako wa'azi ya gabatar wa alaikum ma hummiltum kuma kuma abin da ya dora muku ya dora muku ya rage naku ko ku kai wannan kaya da ya dora muku ko ku watsar ruwan waye naku Allah ya ce wa in tudiuhu wannan damiri na hu din nan kan wa yake komawa eh to duk duniya ko wanda aka faɗa wannan kalmar ba manzon Allah ba wanda aka ka rike Allah da manzon sa ka huta kanka duk wanda ka rike ka kama kafar banza kuma ka rubuta ka aje ni Usman na faɗa maka yau cewa duk wanda ya rike wani Allah ba Allah ba ka kama kafar banza zaka gani a gaban Allah ran alkiyama waye wani kuma ana magana manzon Allah ai kai tsararo wallahi garin ka ya tsinke kamun ka ya tsinke ba ka wuri manzon Allah ne kadai shi kadai aka aiko maka shi kadai kuma za a tambaye ka ba za a tambaye ka kowa ba da shi sahabbai suka yi a wannan addinin da ban Allah da ban manzan Allah shi Abubakar yayi shi Umar yayi shi Usman yayi shi Ali yayi shi wayannan goman yan aljanna shi suka yi wayannan yan badar din shi suka yi wayannan yan karkashin bishiya su suka yi sahabban manzan dubu 100 da wani abu wannan addinin suka yi haka suka yi a lokacin akwai mata akwai mazhaba ne balle ka ce mazhaba kaza suka yi a malikiya suka kai malike ne ɗaya daga cikin magabata ya ce duk wanda ka je ya ce shi dan mazhaba kaza ne makiyoci ne lalatacce bai san karatu bai san bincike ka gane ko tunda ai akwai abubuwan da na mazhaban ne me yasa baka aikatawa sai ka ce a ana an yi aron mazhaba ne makiyoci ai inda ka ce kai mazhaba kake bi tsagwaranta to ko me mu same ka kan mazhaba amma abu in zan lissafa maka abu 40 ɗari a jikinka da kake na addinin ba malikiya kake bi ba ko ba hambaliya kake bi ba ba shafi'iyya kake bi ba ba aiko maka malikiya ba ba aiko maka hambaliya ba ba wanda aka aiko maka manzon Allah ne duk waɗannan makarantun da ka same su duk sun yi aiki da hadisan manzon Allah ne kuma kowa yana ba da fatawa gwargwadon fahimtar fahimtarsa da hadisin in fahimtar malamin akan hadisin ka bi magana ta kare amma ba za ka zo kuma kake suka wani ba a fahimci abin da kyau mu fidda san zuciya mu bi Allah da manzansa duk wani abu mufidda mufitar duk abin da aka ce manzan Allah yana kaza manzan Allah yana kaza kai ma kai eh kamar ƴan uwanmu masu yin sallama daya kaga wannan wauta ce ga manzan ga ku ga hadisai nan barkatai manzan Allah yana sallama kala nawa amma bai sallama ɗaya mutum zai rike kuma in wannan wannan wannan san manzan Allah ne manzan Allah sallama ɗaya yake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuma hadisai ne ingantattu in kana da suna me yasa gobe ba za ka yi wannan ba jibi kai wancan ba gata kai wancan ba sai ka tsaya ɗaya tilo bayan manzo Allah bai rike guda ɗaya tilo din ba ya kamata mu tsoron Allah mu fada san zuciya fada kan mu gaskiya gaskiya ɗaci gare ta ɗaci gare ta amma dole a faɗa ma gaskiya ka tsuka ba Allah da manzansa ga ta iyanan kala nawa ce wajen kala hudu ko kala biyar ga salatu ibrahim wajen kala nawa ce ga addu'o'i na iri daban-daban daban duk su tabbata ga manzon Allah yau kai wancan gobe kai wancan jibi kai wancan amma ka zo ka rike abu guda ɗaya kawai shi kadai shi kadai kawai shi zaka yi har ma ya zama title din mutum ne dan me muna da awar sunna ba za mu tsoron Allah ba haka manzon Allah ya karantar kuma da a lokacin izalar haka ake yi ba mu izalar ba dan talata ai ba baki bane mu a cikin ta ba haye mu kai ba da can ya ake yi sallamar lokacin ma da ake zagi ana ana ana ana dukan mutane ba assalamu alaikum wa rahmatullahi din ake ba assalamu alaikum wa rahmatullahi to me yasa da can kuskure ake kenan zaka dawo daidai san zuciya ne san zuciya ne san zuciya kuma ba zai ba mutum ya zauna lafiya ba ya kamata mu tsoron Allah subhanahu wataala ku je ku yi karatu wallahi zahilci ne wannan ka dauko ibn maja ka dauko tirmizi ka dauko abu dawud ba wai na sallama a ciki me yasa ba ka yi ga sunan duka barkatai kai tafi ma kusa ga sunan a cikin ma'ana irin su bulugul maram ga sunan a cikin irin su wannan mai yake da suna sifa na alba duk ga sunan sun an kawo baki da to me yasa ba za ka yi ba sai ka ce ka rike single abu ɗaya kawai ko kuma ga mutum ya zo yana ya sallah ya rikita ya saki hannu ina manzo Allah bai taba sallah hannunsa a sake ba tunda yake wallahi in kace ka rantse wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa manzo Allah bai taba sallah hannunsa a sake ba wallahi ba ka kafara ba tana ta inna ma'asar al'andiya mu dangin annabawa haka manzo Allah ya ce umirna an umarce mu bi ta'jili fuqurina wa ta'khir suburina wa anna da aymana ala tabil fi salah yace mu dangin annaba Allah ya umarce mu mu gaggauta buɗe baki mu jinkirta kuma sahurdinmu mu ɗora hannunmu na dama akan na hagu a cikin sallah kenan kaga duk wanda ya kabal waye umarnin waye bi umarnin Allah da manzo kai kuma sai ka nemo son zuciyar da ka bi wani zaka ga yana magana kamar kai ka ce mutun ne amma billahi wallahi gware ya tauna kashi kashi wallahi ya fi wannan magana dadi saboda ga hadisai nan ranka tabak amma kawai saboda an bai da ku jahilai ba kwa karatu gidadawa mutum kawai kun ne an zama kamar ana coci zai ka buɗe bukari kai kai sacin zai ka buɗe musulun ga gogul ya zo ka daba ka taba hadis to wani za ka shi a rubuce gashi nan da fassara hausa ko larabci da sharhin magabata amma sai mutum ya zo lantse wai wai wai wai wai wai wai wannan Allah bai sadal wai Imam Malik wai ya wai bai sadal ba to Maliku aka aiko maka idan ka mutu a kabarin ka Maliku za a tambaye ka eh ma Malik aka aiko maka gashi Allah ya ce wa in tudiuhu in kun bi shi akwai wanda za a faɗa ka isa ka kawo wani annabi ba manzon Allah ba wa in tudihu aka ce in kun bi shi waye to ko waye ka kai balan balan da shi ka rike manzon Allah wallahi ba za ka shiga matsala ba so da haka to ƴan uwa mu yi karatu mu yi karatu mu yi karatu babu yadda za a kai karatu kawai a zo a kudundune ka kawai sai abin da aka ce ba wanda zai isa mu yi karatun addini kuma ka zo ka samu a cikin kwalba sai ka za umarni ba wani kowa ya ba da umarni in ba Allah da zaka warra masa da kayan shi waye shi eh manzo Allah yana magana wani karan kadami ma yana magana ma ai baka isa ba kai tsararo garin ka ya jike ya kwabe saboda haka ku je matasa ku yi karatu in na faɗa wancan ya faɗa je ka bincika ka gane makareci waye san zuciya a ciki abu abu abu a sauƙaƙe ilimi ya yawaita eh amma shikenan kawai kowa shekaran jiya naji wani yana ta wata magana akan tahajjud wallahi wannan magana da yake wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa gwara ka cika shi kana furzawa ya fita soki saboda duk wanda ya san abin da yake in ya kallo wannan mutum abin tausayi ne har dan tsuwa yake har dan tsuwa yake billahi allazi la ilaha illa huwa kuma kuma gwaran kartiki uban yan tata yafi wannan sanin abin da yake wallahi kartiki dai ko wallahi yafi wannan saboda ka zo hadisan manzo Allah kana ƙarya ƙarya kirkiri ƙarya kirkiri a duniyar ilimi sai mu je mu hana idan mu bacci ne karatu muna kuka akan karanta hadisan manzo Allah kai kuma ka zo karan kadamiya ka zo kana kana kana karanta hadisi sai mu kyale ka ba sai ba amma abin da nake so ga kowa a ji ai karatu ilimi shine warware mawduwar matsala in na faɗa wancan ya faɗa sai a ji a kana makare shi amma in dai zaka zauna ba za ka yi karatu ba to za a tattamo da kai wanda ya fi zaƙin magana sai ka mamari karatun shi sai ka zama jahili ɓangare guda ana kallon ka kana tafiya tsalala ba wando amma in kana karatu to ka fi ƙarfin haka ko malamin ka ne ya faɗa sai ka ci ala gafarta malam to ai ga hadisi a guri kaza ga abin da malam wane ya ce me za ka ci akan wannan ko amma shikenan ni na faɗa kawai ka ji magana ta kai shiru je ka bincika ka gane ƙarya nake ko gaskiya nake faɗa anan ake gane kwalitin mai wa'azi amma inda kawai zaƙi murya ce kowa ya iya kowa ya zamani ya zo za a dasa mai kyamara a cikin ɗakin shi ya shanta ma abin da ya gada ma ya shanta ma ba haka bane ba to amma ina zaka gane ya san me yake a je a koma abin da ya faɗa abin da ya faɗa ƙarya ne ko gaskiya in ƙarya ne sai a masa raddi mai kyau in gaskiya ne kuma sai a fidda son zuciya a fidda ƙungiyanci don wani abin wani lokacin ƙungiyancin ne yake damun mu ƙungiyancin ne saboda jaraba to jaraba kafin kungiya me kake yi da baka addini wannan shine illar kungiyanci in na naka ne zaka yi da abin da ya faɗa ko ba gaskiya bane ba amma in ba dan kungiya ka bane ba shikenan bai daidai ba da Allah wannan addini ne wannan ba addini bane kaga ne ba addini bane wannan dan kungiyar ka ne ko ba dan kungiyar ka bane ba ko ya da shi dan kungiya ne ko bai yadda ba in ya faɗa gaskiya dauki eh amma dole dole sai an zo ya an bambanta kamar kafiri da musulmi wannan shirme ne ba addini ba ne wannan san zuciya ne ra'ayin baka ne kawai sai ku zo ku zo ku zo ko satin nan na kira wani abokina na ce ka ji abin da mutumin ko yake faɗa ce wala mala abin maka abin takaici na ce ta guzurin Allah ku faɗa masa gaskiya na ce ku ji abin da yake faɗa shi ya san ni na san shi abokina ne kud da kud eh na ce ka ji abin da wannan mutumin ko yake faɗa ce mala abin yana dore mana kai ya ce mun mutumin na mana kalansa kamar mahaukaci ne wallahi haka yake faɗa amma ku kunya da ai Allahu akbar taron jahilai yau mai tsarin jahilai mutum ya hauka ya ci kashi ya firzar kace tunane yake an malawa amma maganin abu ai karatu karatu shine komai amma muddin ba za mu karatu muna cikin wahala shi yasa ka fidda kowa ka bi manzon Allah ba magana wani kungiyanci ba magana wata mazhaba me Allah ya ce me manzon Allah ya ce shine addini wannan shine magana ta gaskiya in ka ta dace da kitabu da sunna an bi in ku ta saba ka wazi da abin da kungiyar ta faɗa ka ba Allah da manzon suka huta kanka ai ba kungiya ka aiko maka ba ba kuma mazhaba ka aiko maka ba ba aiko maka maliku ba ko shafi'i ko abu hanifa ko abu ibn hanbal wa haka aiko maka manzon Allah sauran sahabbai da suka yi addini wata mazhaba suka yi wata mazhaba suka yi su sahabban manzon Allah tabi'u tabi'ina wata mazhaba suka yi a'a amma shikenan kawai sai mu zo kawai sai kawai saboda lalaci ba ma san karatu kasalallu ne mu kawai wani sai saka daki a kurtu malam sai ya faɗa maka abu kawai kai da ƙarya ka dubu sai mu faɗa ma ba daidai kake ba tunda mu mun wahala mun bar garin iyayenmu mun je mun wahala mun gani tun muna kallon abin ba haka bane ba amma manzo kuma sannan kawai aje ai karatu idan kowa ya waye ya san meye addini ya san meye hadisan manzo Allah ka zo ko kuma ai yanzu wai kai baka sa karanta hadisi ka fahimta ba to sai yaushe ba haka aka mana akan gemu ba sai baka tsaye da gemu ba sai ka tsufa eh da ba haka kungiyar duk ba ana tsaye da gemu ba amma sai mutum ya tsaye take wando yanzu ya saki hannunsa wai kuma ya halin sunna ƙarya ne wallahi kai ba sunna bace wannan san zuciya ne ai da a izalar ai ba hakan muke ba eh ai ma haka muke ba izala kowa ya sani ai da ba haka ake ba ko haka ake yi eh da dan abin tin tale tale mun shake ta ba wanda ya sai mana ba mu san izala ba ƙarye shi dubu wallahi wallahi in kana da fada muna da bakin fada sosai tana duk wayannan shugabannin yanzu wallahi duk lokacin ma ba kowa bane su haka zaka zuba a ƙasa ka zo na su ma ka suke zuba a ƙasa duka duk shugabannin haka suke duk mun sani ha kuma sannan kuma wani kawai ya zo ba wani ilimi ya je fi ka ba kawai yana yana bada kada ma kura bai hakuri in na tsawaita abin ne ba daɗi ana da awar sunna kuma amma ana sa son zuciya ba daidai ba ne yan uwa mu yi karatu kullum abin da ake faɗa kenan karatu shi ke ban mace ahalin sunna da ɗan bida a yi karatu kuma aiki da karatu amma ba ma karatu sai son zuciya ga hadisan manzo Allah nan birjik yanzu nan ka shiga google da waya ka kace kai sacin kace a hadisul abdu kai sacin da alhadisun da zai baka amma saboda kungiyar ka tashi kar a yi baka yi sallama nawa ce a musulunci manzo Allah yake yi amma tunda kungiyar ka tace ɗaya za a ɗaya za a kawai kuma kai na da wasu na ƙarya kake kai dan bid'a ne lamba ɗaya wallahi kai ba ahlus sunna bane ka gani ko in za ka yi sacin gashi nan za a nuna maka kuma nan hadisi ne manzo Allah wucewa ya zo yi sai ya ga wani yaro yana sallah ya ɗora hannunsa na dama akan nagu hadisi ya ce fanta za a ha sai manzo Allah ya cire sai ya gyara mishi ha to ai maliku ya saki hannu ina da maliku ya saki hannu kuma shi ma imam malik Allah ƙara masa yadda duka ya ci wahala ce ta sashi eh wahala ta sashi ba zai iya rike hannu saboda ciwo khalifa ya sa an da kai shi an je mai rauni saboda ya ki bada fatawa da ake bukata ya bayar to kai yayi wannan uzuri kamar shi kenan shine sunnar taka zala ku ilimi yanin gudun an zo an tabe mama malik fatawa nawa duk bai ce ce ba sani ba aka ce a jiya kuma ce ku je ku ce maliku bai sani ba sai mai kuma sai kiyama ta tashi dan maliku bai sani ba wannan tawadu'un shi ya haifa musu da daraja a duniya da lahira baki daya Allah ji kan Sheikh Jafar yake cewa babu yadda za a yi lokacin da aka samu matsala su suka tafiya malaman Kano tun daga Kano har da su dan aje a samu maslaha amma da suka dawo karshe me ya faru da suka yi hadari ma ɗaya malamin mai mutu a ciki kan da har ya ji launi malama da masu bai da ya ji launi me aka ce saboda haka duk wanda bai fi mutsumma ba ba zai kada mana kwarkwata ba yawwa saboda haka ba haye muktum aka yi ba balle ka zo ka ce a ai kai baka ma san tarihin izala ba wallahi kare ka dubu wallahi kare ka dubu wallahi ba wanda ni da ya abu matsayina na usman ba wanda nake shakku akan akan tafiyar nan bakin gurgudu na santa kuma alhamdulillah Allah ya jika magabatan wannan tafiya mun amfana da su sosai 100 bisa 100 kullum muna musu addu'a kurakuran su Allah ya fi musu Allah ya sauke to Allah ya ce wa in tudi'u tahtadu idan kun bi shi kun shirya duk duniya ko na faɗa nan ba manzo Allah ba eh akwai to to shine yace ku sani wa ma alar rasuli illa al balagul mubin ba wani nauyi ko haƙi akan manzo sai menene isarwa kuma manzon Allah hajjin ban kwana ya kira su ya tara su ko yace ku shaida na isar suka ce ka isar yace Allah fashad Allah ka shaida ya daga hannunsa uku manzon Allah yana addu'a yana tambayar sahabbai yana kan abin hawansa na isa suka ce laqad ballagta wa addaita ya rasulullah suka ce ballagta ka isar wa addaita kuma kai abin in practical shine ma'ana ka isar da sako an ji kuma ka aiwatar a aiwace ya rage mai mutum ko ya irin naka ko kai irin naka to ba za ba ya gama ba to shine ai Allah yake cewa in ma kun juye baya fa inna ma alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltu shi abin da aka ɗora masa ya saukar ko kuma yanzu ya labta muku ya rage naku ku kai kayan ko ku jefar akan hanya ma dai ya rage naku Allah ka samu dace Allah ya ce wa'adallahu alladhina amanu wa'adallahu alladhina amanu وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نعم الله يتشي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات Allah ya yi alkawari ga mu'minai daga cikinku wanda suka yi imani wa amilu salihati suka aiki na kwarai. duk inda Allah ya maganar imani ya yi maganar aiki kuma sai maganar nagarta Allah ce wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat kaga ba aikin baban giwo ake bukata ba ko al amalu salih aiki nagari ake so ba yawa ba a ba burgewa ba menene ya dace da umarnin manzon Allah in za mu haka ne fa za mu hada kan hanya daya amma za a iya samun bambancin fahimta wancin ya ce kaza wancin ya ce kaza wannan ba laifi bane ba shi yasa duk abin da aka ce yau wata yau wani malami ya ce kaza ko yau mazhaba ta ce kaza dan kaga wani yana aiki akai ba za ka tsane shi ba fatawa yake da abin amma ya zama na ka rike guda ɗaya kuma kana yaki akan dan mai ba za a irin naka ba kaga wannan shine bala'in amma tunda abu ya zo da sauki wancan sai ya kaza wancan sai ya kaza kowa dai ya ji tsoron Allah kai ya sa son zuciyar shi to shine Allah yake cewa Allah ya alƙawari daga cikin ku wanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari la yastakhlifannahum fil ardi wallahi Allah zai gada da su ƙasa kun sahabbai ne kamar da su malamai suke faɗa sun zo gurin manzo Allah ya rasulullahi wannan kuncin har ina wannan kuncin har ina kacin kacin ya mana yawa manzo Allah ya ce ku hakuri in sun zo abin ya ci su ya ci su komai a fargaba ya rasulallah saboda kullum takobinsu a rataye suke a jikinsu ya annaban Allah wai yaushe za mu aje takubban nan ne mu zauna cikin kwanciyar hankali kullum muna fargaba kullum muke nan yawo da makami kamar marasa gaskiya manzala ce ce ku haƙuri akwai lokaci wato hikima a nan shine Allah da manzansa sun san menene Allah zai dora mu'mini na wahala shi yasa aka tsaya tukunna imanin ya tabbata tukunna san Allahn da manzansa ya zauna dirshan inda an shiga wannan guramniyar yakin imanin nan bai kafu ba da sun ba manzan Allah kunya ba haka bane ba amma manzan Allah ya kashe shekaru nawa a makka kawai aqida ake kafawa san Allah da manzan shi amma kaga daga baya fa Allah ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasarihim laqadir Allah ce to yanzu fa an yi an yi wahayi an ba da dama ga wanda ake zalunta su rama shi sa kake ganin cewa mutum ya san yaki zai je kuma ya san zai iya mutuwa amma in aka ce manzo Allah ya kira ko farga baya yayi saboda imani ya riga ga manzo Allah kawai ke gani ba ganin komai manzo Allah ne a gaban shi ango ne yake yake tare da iyalinsa daren farko amma yana jin kiran manzon Allah jihadi haka ya bar ya watsar da mata ya tafi ya mutu kuma da janaba ma a jikinsa manzon Allah ya ga malaiku sun sako suna masa wankan janaba manzon Allah ya ce a tambaye matarsa me ta ce ayar rasulullah ka ji abin da ya faru da janaba ya fito to wannan su ne masoya manzon Allah na gaskiya amma kai an faɗa maka sai ya dace da ra'ayin kungiyar ka tukunna kuma kana da awar sunna mara kunya ga waccan ma akan iyalinsa yake amma ya barar da ita saboda waye manzo Allah ya ce a fito manzo Allah ya ce a fito muhajir ansar kana gani lokacin da manzo Allah yake shakkun su da ya tashi ya jawabi me yasa da ya tashi yace ka annaka ta'anina ya rasulullah kama mu kake nufi yace karka ce ku akan ya manzo Allah mu gwaraza ne kuma duk inda kace mu kutsa za mu kutsa kaga saboda imani ya menene ya kafu ya ya kafu yanzu in manzo Allah ce a dauko ka wala za a dauko ka ka isa ma waye kai duk abin da manzo Allah ce a maka wala za a maka amma da ya cike ya khafuna an yatakatabahum nas Allah suna ma jin tsoron kada a tattake su suna firgici ibada ma a gida ake a boye amma da imanin ya suna tsoron wani ba sa tsoron kowa duk wanda ya so manzo Allah wallahi in manzo Allah ya kyale su za su aika aika akan shi sai manzo Allah ya ce ku kyale shi Umar din nagun za ku manzo Allah balazana ka isa kuma Allah ya ce ko manzo Allah ya ce za a ha za a saurara maka manzo Allah ne bai iya ki sayyidina Ali ya ce bu wance ta tafi za ta kai tsaye gumin mu gurin wasu kafirai a Makka bi ta akwai ta akwai risala ka kwato ya hau doki ba tsayawa ba ba dare ba rana saboda manzo Allah ya bada umarni bai tsaya ba har sai da cin mata bayan wasu tafiya na kwanaki ya ce ke tsaya muke Allah ina saƙon da wane baki za ki kai mutan maka ta ce ba abin da ya bani ya caje ta yi gaba komai har ya bai ta ce kai manzan Allah ya aiko ya ce akwai ya ce ba zai yi ba ya ce munafuka gare kike kwance mun gashin kanki sai gashi da kwance an samu sigar manzan Allah ya faɗa a kana kana kana kila wakala manzan Allah naka manzan Allah naka ya ce kaza haka na shakku akai ashe ba manzan Allah kake so ba kenan ai in manzan Allah ya gaba ya faɗa shikenan da'u daru qawla ahadin inna qawla muhammadin fama aminin fi dinihi ka mughamidin ka bar magana kowa shirme ce ka kama magana muhammadu rasulullah kowa na shi rudu ne da bankaura zai iya faɗa nan gobe ya warware ba kana jin fatawa sai su magabatan ko a ce wannan fatawar maliku ce tsohuwa ga fatawar sabuwa ko fatawar abu hanifa sabuwa ga fatawar ga fatawar ma'ana tsohuwa saboda in sun ga kaza ga kuma abin da ya dace su canza amma kai ba canji kullum kan abu daya wani ai balidanci ne to mun tsoron Allah mu je mai karatu karatu shine maganin komai amma mutum kullum ta ratsi ta ratsi sai ka je kai ta surutunka wani ɗan ƙaramin yaro sai shiga ɗaki sai ya kunya taka ka gani ko shi kenan kuma gobe sai ka zaba haƙi Allah ya sauƙe Allah ya sauƙe shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce kar su damu lokaci zai zo Allah ya yi rantsuwa la yastakhlifannahum la yastakhlifannahum ko fil ardi Allah ce zan gadan muku da wannan ƙasa khamastakhlafal ladina min qablihim kamar yadda waɗanda suka gabace ku zuka kuka gada musu ita kar ku damu bai kuma gada musu ba an zo bayan yakin kaibar miskinin sahabi wanda yake kwana a masallaci ya zo ya samu raƙumi ɗari shi kaɗai addinin Allah bai tabbata a kansu ba wannan shi ne daman dole wasu ya sun ba da kawunansu da jininsu addini yake cuwa wannan shi ne ka'ida damar musulunci kaga an sha wahala amma daga baya fa an murmure an zo an wayi gari sahabbai su ne dodanni na kin gaskiya duk wanda ba san gaskiya ya gansu ya firgita amma da ya suke a tsorace to wallahi duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sai Allah ya bashi tabbatuwa a doran kasa wannan sunnar Allah ce inda ya ka bi Allah ka bi manzon Allah kowaye kai a gari Allah sai ya daga ka duba da yanayin lokaci dole zan takaita anan abinda na faɗa daidai Allah ba mu ladarsa na kuskure kuma ubangiji ya fi mana in na yi zafi ku haƙuri ɗabi'ar abin da yaka akwai ɓacin rai kuma in dai ba za a daina ba to zafi kuma yanzu aka fara wadda ka yin za ka bi gaban mu za ka bi kuma shi kenan za mu haɗe a can za a gane mai karya za a gane mai gaskiya amma a yanzu in kana son gaskiya je kai karatu kawai na faɗa to je ka bincika ko ba haka bane ba sai ka gane waye makareci amma shi kenan kullum kawai baka da aiki sai jin jin wa'azi kadai ana ke zama malinta ana ke zama malin ba za ka je ka ɗauki littafi ka tafi makaranta ba ka tafi solo gurin malaminka ya koya maka addini eh shi kenan kawai saboda kana zuwa wa'azi shi kenan kai ka gama ka zama zama ilimi haka ake zama ahlus sunan kawai kawai amma kawai zai ka bara shi kenan ka gama ka cinye amma baka san ina ma laike ciro ilimin nashi ba kai ka zama kawo sai abinda ka zama tsuntsu sai koto koto ake ma kawai Allahumma izzil islam wal muslimka nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum